yau asabar sha ɗaya ga watan zulhijja hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya daidai da ɗaya ga watan Agwas miladiya dubu biyu da ashirin za mu ci gaba da sauraron fassarar diwanin Maulana Musa Yulkaidati Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu a cikin izu na biyu izin isiyar sa'adati fi majalisai sa'adati sallallahu alaihi wasallam muna cikin harful aini a farkon bada na hawal marabiyar ma'u za mu tashi baiti na ashirin da uku wa yaddimu lil ahalina yaktifuna alahu malam umar faruk na malam ibrahim shi zai ja mana karatun diwani malam muhammad sami haya zai ja mana bakin diwani shehin mu shek ibrahim mansur imam kaduna zai yi mana fassara akramakumullahu بسم الله
إنا إن الله محمد رسول الله على وأرفقه إله إلا الله محمد رسول الله على وأرفقه لا إله إلا الله محمد رسول الله على وأرفقه لا إله إلا الله محمد رسول الله على وأرفقه لا إله إلا الله محمد رسول الله على وأرفقه لا إله إلا محمد رسول الله على وأرفقه لا إله إلا الله الله يبدو للآلين يكتب نعله لا إله إلا الله
ويبدأ لمن واوى للثوب يرقه لا إله إلا الله يشد هياء ويأتي لمن دعا لا إله إلا الله ويفتح للمولى إلى الحق يرجع لا إله إلا الله محمد رسول الله على وأرفعه لا إله إلا الله ولم يتورى عن هلال ولو لا هلال إله إلا الله ونقل في تجارب الوقت يشفؤون لا إله إلا الله ويركب آيانا جوادا ومرة لا إله إلا الله ما يعين الراجل يتقوأوا لا إله إلا الله محمد رسول الله على وأرفعه لا إله إلا الله ذلك في الملبوس والديب فائح لا إله إلا الله جالس أقواما ونلوات ترفع لا إله إلا الله ينزع آلا يؤلف مرة لا إله إلا الله خاب ملكا قد تفشل أرفع لا إله إلا الله فقر مسكين يتكو جميعهم لا إله إلا الله وفي الله مدخل إذا الخلق يجمعه لا إله إلا الله أكرمه المولى أجل كرامة لا إله إلا الله خصته من للخلائق ينفأ لا إله إلا الله عليه سنة الله ما ضر شارق لا إله إلا الله وغنت حمامة على الجبن ترجأ لا إله إلا الله وما رد دين الدار عن صلاة الذي لا إله إلا الله يزكيه أمداها ويشدو ويرجأ لا إله إلا الله آل وأصحاب وذا كون شيق لا إله إلا الله أبرق بدل والمرابي يلبأ لا إله إلا محمد الله رسول الله أعلى وعرفه لا إله إلا الله وما رد دين الدار عن ساعة لا الذي إله إلا الله يغيب أمدا ويشتو ويفجأ لا إله إلا الله وآل وأصحاب مدى قول شيخ لا إله إلا الله فرق البدن والمراريح المرء لا إله إلا الله محمد رسول الله أعلى وأرفع لا إله إلا الله قدره ومقداره العظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الفاتح لما خلي من معاني الألفاظ والشكر له على ما من به علينا من مساهمة الأيقاظ والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القائد إلى طاعة مولاه بما وعى من اللين والإخلاص وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين أحسنوا بالعلم تعلما وتعليما حتى كثر بهم العلماء والحفاظ أبر نصر أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته za mu ci gaba da sana'ar mu wadda muka fi kwarewa cikin ta ita ce soyayyar manzon Allah صلى الله sallallahu alaihi wa sallam a shi radiyallahu yana ta gaya mana wato sifofin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a wato khalqiyai da kuma khulqiyai shi ya gaya mana irin kyawun halittar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tun daga kwarjininsa sallallahu alaihi wa alihi sallama har shi wa radiyallahu ta'ala wa rabbahu annabi an ya gaya mana irin yadda fuskar manzo Allah take صلى الله sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin bakin kwayar gidansa ya gaya mana yadda farin yake ya gaya mana kuma yadda ja yake a cikin kwayar gidansa sannan ya gaya mana irin kyawun goshinsa sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana tsawon karan hancinsa ya gaya mana kaurin gemunsa ya gaya mana faɗin kirjinsa ya gaya mana girman kafadinsa ya gaya mana kwaɗin ƙasusuwansa ya gaya mana irin kaurin tuntsarsa ya gaya mana irin tsawon gabobinsa sannan ya gaya mana yalwar tabarmaninsa murahab rahaji walal warutal mau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabarmaninsa mai yalwa ne haski yana fitowa daga tsakanin yan yatsunsa sannan ya gaya mana yanayin dukayen yatsun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana irin farin haƙoransa ya gaya mana irin hasken wushiyarsa cewa idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi murmushi wato ka haddi gama ne auna karɓar kiyar mau riwayoyi biyu ne shi ya haɗa su a wuri guda akwai riwaya da ta zo cewa murmushin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar kwayar kankara kamar wato haskensa kamar hasken wa a ruwa akwai kuma riwaya da ta zo haskensa kamar hasken walkiya to amma a nan abin nufi cewa wa ashinabu sagre wa ashinabu sagre in tabassama yanjali ka haddi gamani صلى الله عليه وسلم aula kalbarki ilmu to anan abin nufi wato wa ashnabu manzo Allah mai tsananin farin haƙori ka haɗi gama ne kamar kwayar kasa kamar glass haƙoransa kamar an jejjera gilasai wa sagaru kalbarki shi ne ma'ana haƙoran kamar ƙwayar gangara wushiyar hasken tawari walƙiya sallallahu alaihi wa alihi sallam to sannan shi ya gama da irin girman kokon kan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa hamatuhu uzma kansa babban babban kai yana nuna alamar wato fahimta yalwar wato kai yana gwada ƙarfin fahimta yalwar baki yana gwada ƙarfin fasaha fadin kirji yana gwada ƙarfin jarumta to duka annabi ya haɗe su sallallahu alaihi wasallam shehu bai kushe ba yana gaya mana wannan har sai da ya gaya mana irin gashin annabi صلى الله عليه da وسلم sharin tarar jiro gashin sa akwai tajiya bai dunkule ba ba irin gashin bakake ba ba irin gashin farare gashin sa yana tsakiya sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan shi ya ga mana irin yanayin wuyan manzo Allah وجيب رسول الله يشبه دنية إذا فرق الأشعار يبدو ويمو wai wuyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsayuwarsa da haskensa da kallinsa yana kama da irin irin wuyan gunki kazan kana so da wuya a miƙe sambal ya tsayu kuma yana haske kuma ya cika babu alamar rama to ka ga wuya da tsara ana yin shi da kyau to shine ya ce wuyan annabuwa ne wuyan ya tsara sallallahu alaihi wasallam sannan ya ce kuma gumurci wa kan lu'lu'il makanuni wal misku arquhu yani arquhu zuban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan lu'lu'il makanuni kai ka ce diamond ne abin tattacewa ka ji ko وعرفه كالمسك ainihin gumi a rajawa ta ce diamond ne ina ji a cikin tuwasan da mata suke kwalliya da shi a kamar diamond babu to ko Allah da zai subanta mana aljanna cewa yan matan aljanna kamar diamond gilmanin mukhalladun yaran nan kanana da ke girmawa a gaban yan aljanna su ma haka ba ka yi ba كأنه منين كأن كأنه لؤلؤ مكنون كو كو ba ka ce ba da matan aljanna da waɗannan yaran ƙanana ka san ba haihuwa aljanna to da ka yara ƙanana za ka ji kuma duk babba magidanci yana so ga yara suna wasa ga wani suna da rikiya to su ne suke da zaku a wani sha su kawo suna wasa suna kana zaune kana annashuwa kana kallon su to kamar dago suke sai shehu ya ce Allahu akbar matan aljanna kamar diamond gilmanin mukhalladuna kamar diamond shi ya ce to almajirai na kar ku neme su ku nemi annabi ya ce su ne kamar diamond amma shi annabi gwamnati ne kamar diamond wakan lu'ulu'il makaruni wal misku arkuhu a ganin shi Allah cewa ya yi su matan ne kamar diamond ko su ma yaran kamar diamond amma shi mai ce shi ko annabi guminsa ne kamar diamond a ko sannan shi wa rabbi Allah ya gaya mana irin yadda annabi ke kallo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallo da idanuwan sa duka haka kaga wannan kallon nan da nake yi nan kallon masu kwadayi ke kaga yanzu wannan kallon da nake to na kallace ka mala awal har rigarka har aikin ta har kalan shaddin Allah bai haka. Manzala bai taɓa kallon duniya da idan dama ba da idan hagu kuma idan magi wayan zuru lahazan wahawa lil'ardi galiban. Manzala sallallahu sallama Allah kaɗai ke duba da idanun sarki. Allah kaɗai yake duba da idanunsa duka sai kalli lahira da idan dama sai kalli duniya da gefen idan hagu aka yi shi dariman kansa da sai in zai kallo sai ya haka to da ka shi bai taɓa kallon duniya ba bai taɓa ba shi lokacin ta amma mu duka idanuwa kalgo muke zuwa mata eh Allah kiyaye Allah ya warkar da mu sannan shi wa jalla ne ga mana yadda Allah yake tafiya ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tafiyar da cicira ce shine taqalluli raf'ur rijil min al-ardi bi quwwatin wa himmati shine at-taqallu at-taqallu raf'ur rijil min al-ardi bi himmati wa quwwati wato abin da ake so ka gane tafiyar manzo Allah ba ce kama da tafiyar mata ko ƴan gudu ba ko kuma tafiyar marasa lafiya a tafiyar jami'i manzo Allah yana tafiya da himma da ƙarfi ko baya gaggawa amma a kusa ake mishi saboda haka ne ya sunku sahaban shi kuma wal mala'iku tatba'u idan annabi zai tafiya bai in su uku ne suke tafiya in annabi yana tafiya su uku shi da mutum biyu daga sahabbai ba zai shiga gaba suna da shi ba sai ce kai wani dawo dama na kai kuma tsaya hagu na sai a tashi a tafiya haka yake tafiya yana zance suna yi yana zance in ka hango su daga nesa sai yi kwarjinin sai gwada ma shi ne amma ba za ka ga wani ba ɗan rai ko ka ga wani a yadda za ka ga yana yi ba za ka gane ma shi ne yadda ka san abokai haka za ka gaishe da su sai na ina ji abi hurairah ne ko anas ibn malik yake cewa inna lanujidu anfusana wa innahu ghayru muqtasi wallahi muna wahalar da kanmu a wurin mai amma shi baya wahalar da kansa a hankali ke tafiya amma mu a kuce ana zuba sai ce to ku daina bi na ba ku rika shiga gaba mala'iku za su take mu baya to idan ya taho da jama'a da yawa shi sai ya yi gaba su su biyo shi a baya amma idan su uku ne sai sa ɗaya a dama sai sa ɗaya a hagu yana tafiya cikin natsuwa yana tafiya cikin natsuwa da himma da ƙarfi da kaga annabi ka san babu ciwo ko cuta a cikin sa tsara sarki lafiyayyen tukur ba kiwa ba nawa ba kasala sallallahu alaihi wasallam to bayan shi ya gama karanto mana wannan baki da sai ce to kun dai ji irin kyawun halittar sa ko muka ce mun ce to ku so shi muka ce shi mun so shi ya ce to bari kuma in gaya muku da yiwuwar shi sai shi wa radiyallahu ta'ala sai ya ce mana duk halittar Allah baki ne ba mai hakuri shi dukkan halittar Allah ka ba ne juriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu mai hakurinsa kaga annabi nuhu alaihi salatu wassalam da abubuwan da suka faru suka faru sai ran sai baci sai ce rabbi la tazar an abdi min al-kafirin dayyar innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yudillu illa fajiran kafara amma shehu ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ba haka yi ba an cuce shi an zage shi sannan aka karya mar haƙori aka fasa mar goshi jini na zuwa sahabban su suna kuka suna jimani suna ji kuwa su share masa wannan jini da harshen bakin su sai wani ya ce masu ya rasu kai musu addu'a Allah ya zubo musu da duwatsu wani ce Allah ya zula kai musu addu'a kasa ta tsage su ba da wani ce Allah ya zula kai musu addu'a mala'ikar mutane su ba su da azaba manzo Allah yana cikin wannan hali yace Allah ya ce inni lam ub'atla anan wa inna ma bu'istu darin wa ahsan Allahumma ghfir li qaumi fa inna la ya'lamun ni Allah ya yi koni in dinga dine mutane na da su ya zaɓi shi da kaga zai tsine zage-zage kawai yana dai neman jama'a su amma ba ba warisi bane muhammadi kwarai kuwa za ka ga shi shi zai ga kaman burgewa ne mun koruwa ne mun tsine mu wani mun kaza ko amma wanda suka san khalifanci da aikin Allah za su sauke shi a kujerar da suka dora shi a ce wake to wanda yana gaya mana bai cancanci kujerar da yake kai bane ba wani abu bane ba sai a sauke shi ya so a ci gaba da yi masa abin da yake so amma dai wannan kujerar ba ta shi wace saboda kujera ta wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam kujera ce ta juriya da hakuri ba tsinuwa ba zaki ba kora sai dai janyo jama'a su shiga addinin Allah amma a dinga kora kuma ana tsinuwa ana kora a to addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai zaka ji ya ce wa ma ana bidarbil mu'minina kuma ana gida lil mu'minin sallallahu alaihi wasallam to sai shi ya gaya mana annabi ya fi kowa juriya ya fi kowa hakuri sannan annabi ya fi kowa adalci ya fi kowa adalci sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan annabi ya fi kowa kyauta Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowa kyauta annabi ya fi kowa jarumta ya fi kowa jarumta sai na ce mu ne jarumai yadda ake faɗa amma idan yaƙi yaƙi da nufin ke garkuwa sallallahu alaihi wasallam ka dai sai ka san dai ya ta kai ta dai na to amma ce da annabi zai yin garkuwa in yaki yayi zafi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yana ga mana cewa ya fi kowa tawadu'i ya fi kowa kankan da kai ya fi kowa gangan da kai sallallahu alaihi wa alihi sallam saboda tsananin gangan da kai ne ma irin na manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wato annabi yana hidimta wa kansa yana hidimta wa kansa ba ne wani ruwa ya kalalla yana hidimta wa kansa sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana hidimta wa iyalan gidansa yana hidimta wa sahabbansa kwarai kuwa manzo Allah yana yin wannan duka sun taba yin tattafiya su uku da sa'ar da sahabban sa su biyu kana ji ko sai suka je zango inda za su hutu sai annabi ce to a dauko akuyan nan a yanka aka dauko aka yanka ana yanka sai dai ce ni zan bai ya su da sai dai ce ni zan gasa sai annabi ce ni zan yi shi sallallahu alaihi wasallam ni zan bai shi suka ce a ya rasu da gaba da ya ce a haka kawai kowa ya zama abin da zai yi ne ni ma ni zan yi shi saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwarsa ta mai daɗi ce mai sauki ce yana janyo da yana janyo halittu ya zuwa ga bautar Allah da halayensa ba yadda zai annabi yi shi halayensa ba su da ginsa kullum kwaɗayinsa ake kullum marmarinsa ake kwarai kuwa kullum kwaɗayinsa ake kullum marmarinsa ake Allah ya haɗa mu da shi sallallahu alaihi wa sallama zahirin wa batin hissan wa ma'an ya kazatan wa manam amin halan wa ma'alan amin shari'atan wa hakikatan amin to kage ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ma'abucin tawabuki shi wuce ya ma cewa in takalmin sai dinki da hannun zai ke dinki idan rigarsa ta kinci da hannunsa ke facewa ya ɗauke takalminsa ya face rigarsa ba ka ji ba akwai abubuwa ma da suka faru a cikin irin wannan yanayi masu girma kwarai da gaske sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gida ga iyali suna hidiman girki da ya shigo sai ya zauna a gaban mai aiki sai ce kawo kama miki kawo kama miki wani lokaci kuma da ya shigo ya ganda sai ya ɗebo ruwa sai ya kai bandaki sai ya ce wanda ya kin gama na ga kin gaji na kai miki ruwa ki ke wanka kin ji sannan idan ya shigo gida yana shigo da farin ciki da annashuwa sabanin yadda muke in ka taho ka tukar ko wato farko kallo kai kwallo da buki kuma ka wuce wai ga ga so ne ko an tun da zaka a waje amma ka da gida kana zari ma ta ido sojoji sun saka tsallan kwaduwa an saka birgima a kwata amma ka zo gida ka shi ko annaba a waje fagen daga ba sauki idan maki zai fada da annabi sallallahu alaihi wasallam aka sa rana yaki wata daya ya rage wata daya to mutumin da za a yi faɗan da shi zai fara rami a kamar mai cutar kanjamau saboda zai arba da sarautar sadaukai sallallahu alaihi wasallam shi ko annabi bai taɓa fara da tunani ba ba Allah ba duk bala'i duk wazifa ba ka taɓa ganin annabi ya yi tagumi ko ya zo a Allah shukur amma duk wanda zai faɗa da annabi ya yi kwana talatin to ya shiga tashin hankali ba zai ci abinci da daɗi wallahi ba ga amurka ba kullum cikin tashin hankali ganin suke kamar wallahi zai san koyar zuwa gurgurar su duk wannan barazanar da kake yin faransa tana yi da germany rasha amerika ingila duk waɗannan super powers din wallahi annabi suke so lalacewar mace mu kuma ta kai ba da kan tsawakar zami su rushe amma sai zama sun ce kwadari su suna tsoron annabin mu kuma suna bage mu maimakon mu ci baya mu kuma annabin namu sau da gaba sai ya zama mun ya baya kuma Allah ya kiyaye Allah ya sa mu zama muna bin shi sau da gaba wallahi ba wanda ne ka kake tsoro kamar shi muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa sallam shi ya ce to annabi sallallahu alaihi sallama yana dinke takalminsa idan ya tsinke yana face rigarsa idan ta keci sannan wani abin sha'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa gayyatar bawa kana ganin mutum talaka wulakantacce ba kuwa ba in yi gayyaci annabi har kashi wallahi da annabi ya zo ba yadda muke muna zuwa magana wani ba maulidi ban za a ce ka sai kaza ba ko ba haka suke ake ba sai a ce sai ka ba da menene yake gaya mu mai cewa ya ce Allah sarki annabi za a gayyace ni in je wurin sama sai an biya ni ai gayyata kawai ka biya ni gayyatar kurmi yadda annabi ya tsaya a cikin zuciyarmu yadda annabi ya kwanta a cikin ranmu mu ka gaya mana maulidin ka ka gama biyan mu sai dai in kai baka san karatun baka dauka kamar yadda malaman da kake gaji tuwa suke zuwa dan bukatar su kamar mu ma dan wannan mu amma mu ba mu zuwa maulidi da wani ba inda za mu je dan wata manufa a nan kun shi muka bari a gida shi za mu zo mu tatta a wurinka kuma idan ka ba mu dama mai magana ba za mu zagi kowa ba sannan shi za mu gaya mu tashi mu baka sallallahu alaihi wa sallam saboda haka shi wa rabbi Allah ta'ala mai cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rena wani duk wanda ya gaice shi harka zai ba sai mai kuɗi ba ba sai wani wata daraja ba a idan mai kuɗi ya gaice Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo in talaka ya gaice shi zai zo har sai da Aisha tana cewa ma ra'aytu ahsana khuluqan min rasulillah ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك sai za a shafi ni tun da nake ban taɓa ganin mutum ne ke kyawar da iya ɗin manzan Allah mutumin da babu wanda zai gayyace shi daga sahabbansa ko iyalan gidansa ko wace irin harka babba da karama sai ce ga nan zuwa ka sai yanzu idan ma aka zai zama ka ana yawan gayyata ga gara sai ka gama wata arena ka mu mun ga irin wannan mutanen da ba kowa ba waɗanda in ba da annabi wallahi ba ko ko gidan ba su gani ba to idan aka kira ka ka je ka kira ka ce sai a yi da kadarin ka ma ko kowa ya ja ka kana zuwa ka ja ni ba ta hanyar annabi ba ka gani zan jawo ka gwada wata rana so duk inda ka gana za ka ba wallahi annabi ne kai ana gama harka annabi kuma za a shekara tun ba ka gani ba kai saboda in abinci ina ne in ba wanda kake ji kai za ka iya ba wasu mutane zuwa kai ka alhamdulillah ni na ci amma annabin nan wallahi kullum neman sarki to za ka koyaya in kana gani kai babba ne ko kai attajiri ne ka ga shi to talaka wanda kake gani wulakantaccen ya ga shi wallahi zan ci in kana gani kai babba ne ka ga shi yaran da ba kowa ban ya ga shi zan saboda haka wannan mu shi ne saboda yadda shi wa radiyallahu anhu ta samu annabi a rai to mu mun dauke shi da girma kwarai gaskiya ba mu dauke shi kayan harkar siyasa ko kayan neman kuɗi ba mu mun dauke shi ranmu ne shi da shi muke nan fasawa saboda an muka rasa shi mu mutum shi yasa ko ya muka ji kamshin sa ko motsin sa a wuri za ka gama a wurin har ma ka ga wadannan ya yi wuce ko ko ya rage wata ka gwada ka sa a kira da wata harkar da ba na bargani zan zo wannan ita ce harka ta kuro to da ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana amsa gayyatar wanda yake wani da wanda ba kowa ba sannan annabi baya fushi sai an taba haka shi ne ce wa ya gazabu lil maula manzo Allah baya fushi haka kawai dan wani san zuciya kawai shi ke nan sai kai fushi da mutum a sai in ya taba Allah manzo Allah baya soyayya sai dan Allah baya kiyayya sai dan Allah baya bayarwa sai dan Allah baya hana sai dan Allah sallallahu alaihi wa sallam to shine shirke ya mana ashaddu haya
بسم الله الرحمن الرحيم da sunan Allah mai rahama mai jin gai صلى الله على النبي الكريم sunan Allah ya tabbata masa annabi wanda yake mai girma
صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wa sallam شد حياء shi ne radiyallahu anhu ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shine mafi tsananin kunyar halittar Allah baki da yani ashaddu haya'an min al-abrari fi khidriha shi ne ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi amaryar da aka kai ta ɗakin angon ta cikin mayafin amarci tsananin kunya sallallahu alaihi wasallam ka san dai kunya ƙarshen kunya ya amarya ku ita ce ƙarshen kunya to shi ne ya ce annabi ya fi ta annabi ya amaryar da aka kai da ɗakin angonta cikin mayafin amarci tsananin kunya kuma addininsa addini ne na kunya addinin annabi addini ne na kunya har malamai suna faɗi a cikin hikima suna cewa man istahaya min Allah wa huwa mudiru istahaya Allah min wa huwa muslimun duk mutumin da ya ji kunyar Allah yana cikin tsananin biyayya ga Allah to Allah zai ji kunyar shi ya saba mai in ka ji kunyar Allah lokacin da kake bin Allah kana ci kunyar shi to ran da ka saba mai zai ji kunyar zai daga maka shi yasa kunya wani abu ne mai girma shi a biyu har wancan zaman da muka yi muka kawo hikayar wata mata mutumiyar mutumiyar nan Germany take ta zo Holland karatu ne kawo ta Holland tana da wata kawa musulma sai ta ga an gungu haka an yi wata da'ira katuwa ana kuwa ana shiwa ana murna sai ta ce lafiya ne ake a nan bari ta zo ta gani da ta zo ta bude jama'a tana shigowa sai ta ga wani ne da wata suka tube su gidan haihuwar iyayensu yana saduwa da ita kuma ana ihu ana murna sai ita kuma ba da zama ba ce amma sai ta ji jikinta ya abin ba kawai tana fitowa sai ta ɗauki waya ba ta bar wurin ba ta koma gefe sai ta ɗauki waya sai ta kira kawanta musulma sai ta ce mata wanci a cikin addinin ku na musulunci ya halatta namiji ya kusanci mace a gaban jama'a cikin taron jama'a farko abin da wacce ta ce mata ita musulun ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallahi ta ce ai miji ma baya kusantar matarsa a gaban kawayenta ko a gaban abokansa ko a gaban yayansa ko a gaban danginsa addinin mu bai yadda ta wannan ba tana gaya mata wannan kawai sai ta ji musulunci ya shiga cikin zuci shi ne ta je musulunta sai take gaya wa shi malam da ta musulunta wani ta ce masa malam ina so ka bani addinin musulunci domin shi ne addinin kunya shi ne ce wani gaba da ce ta karanto masa kaji kaji dari shi ne ba ta musulunci to addinin musulunci addini ne na kunya shi yasa wanda ya rasa kunya to ya rasa addini wanda duk ya rasa kunya ya rasa addini har ma fadilu iya yana ce alamar iya cewa biyar ne alamatu shaqawati khamsah ko alamatu shaqai khamsah alamar cewar bawa alamu ne guda biyar idan kana so ka gane bawa matsiyaci to ka ga abubuwa guda biyar tare da shi na farko killatul hayaki duk mutum da ya bai da kunya da abin da ya dama ni yake to yana gwada maka cewa matsiyaci ne shi na biyu kasuwatul kalbi bushewar zuciya mutum in ransa ya bata gani da ce ko uban gura yi magana to wannan ma shi ma matsiyaci ko sama da kasa za ta haɗe ya dubo shi ba wani mai mutunci a gaban sa wanda zai sa baki a magana shi ba wani shi to wannan ka ji tsoron shi ka kiyaye shi a dubo na ku shi ne junudun aini kin kashewar idanma ka ga mutum ba wani mai ba wani mai dare kowa zai iya kallon shi karar ba wasu mutane da yi su zai dan yi haka kawai shi idan sakarin shi kawai Asko, ya ga dama ya busa sigari, ya ga dama ya busa wiwi, ya ga duk aikin ya baya koyewa a fili yake. To wannan ma matsiyaci ne. Na hudu an ragaba ta duniya, kwaɗayin duniya. Duk mutum na ga shi, shi ba ruwansa, ba wani maganar Allah ko annabi, wani shirkiyar ko shewar shi bukatarsa kawai. wannan ma matsiyaci duniya kawai ba Allah ba Allah to karbi da shi kawai dan duniya ne ka da shi na biyar rubun amal tsawon buri tsawon buri dogon buri sai na gina katon gida hawa uku sai na hau jin kuma bai da sana'a ba ba wata harka da za ta kawo kuɗi amma burinsa sai ya hau kaza sai ya hau mota iri kaza sai ya gina gida iri kaza sai ya hau mata iri kaza to wannan shi ma shi ma matsiyaci to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato ashaddu haya shi yasa addinin musulunci ya zama to addinin kunya sai da Aisha ta siddiqi Allah ya kara mata yadda ta ce muna wanka da annabi a cikin bokiti daya ni da annabi sallallahu alaihi wasallam muna yin wanka a cikin bokiti daya amma ban taba ganin sai da mata ke ganin mazajen su ashaddu haya ashaddu haya wawa kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji wato kuma kaga shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin irin dabi'unsa da irin tawaru'insa ya ji liman da yana amsa kiran dukkan wanda ya gayyace shi wata hidimarsa shine ya ji liman da yana amsa gayyatar duk wani wanda ya gayyace shi babba ko yaro mai kuɗi ko talaka malami ko jahili in dai ka gayyaci annaba har kanka da ko bawa zai zo ka ba abin da ya dame shi sawa'un min ashabi aw min ahli baiti duk ɗaya ne wanda ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidimarsa sahabin sa ne ko ko dan gidansa ne cikin gidansa yake ba ruwan annabi kawai zai amsa haka sai da Aisha ta faɗa Allah ya kara mata yadda ma ra'aytu ahadun ahsana khulqan ko kuma ma kana ما كان أحد ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم babu wani dai da ya taɓa kasancewa mafi kyawun ɗabi'a da ya kai manzon صلى الله Allah sallallahu alaihi wasallam ma da abu ahadun min ashabihi wala min ahli baitihi illa qala labbaika babu wani dai da zai gayyace shi hidimarsa daga sahabbansa ko daga iyalan gidansa sai ya ce maka gani nan zuwa sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik ya rawaito cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqudu al-marba wa yashhadu al-janazah wa yarkabu al-himar wa yujibu da'wat al-abd Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana tattaki ya je kai da mara lafiya kaga dai yanzu akwai mutanen da wallahi ba rashin lafiya ba sai ko mutuwa kai daidai su zo jana'iza amma baka isa su zo su kai shi kai baka da lafiya baka isa ba to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Anas yace annabi yana zuwa har gidan mara lafiya ko wurin jinya kamar asibiti annabi yana zuwa ya je ya duba ya je ya duba mara lafiya sannan kuma yana raka gawa har kabarin yana zuwa jana'iza kuma yana raka gawa a kabarinta sannan yana hawa jaki a nan fa ya hau jaki ba fiddi kuma da riga mai faci kuma ya goyo wani a bayansa kuma yana tafi suna fiya kuma yan ƙananan yara ya gaishe su ka san wannan ba mutum bane kamar kowa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yana amsa kiran bawa wanda ba kowa ana ganin shi shirme ba komai ba kawai sai ka ga annabi ya zuwa sallallahu alaihi wanda shine kai tawaburi Allah sallallahu alaihi yana zuwa ya gaida mara lafiya kuma idan an je ba daga nesa yake kira ba har kusa da mara lafiya ne da mara lafiya yana da wani irin jinyar da su kansu masu jinyar ma sai sun tushe hanci amma wallahi annabi zai ji sai kusa da shi bai tushe hancinsa ba yana murmushi haƙoransa suna haske kushirinsa tana haske annabi zai je ya zauna kusa da shi kuma daidai kan shi annabi zai ji zai je ya zauna daidai kan shi yana tambayarsa kaifa ta ji duka kaifa asbata kaifa amsaita la ba sa alaik la ba sa alaik haka annabi wani ya kawai gari inda yamma ne wani ya kamaraita ya kake jin yanzu jikin naka karka damu babu matsala za ka warke za ka tashi kuma sai da tsanin zai dora daidai idan ce ina kake jin ciwon yanzu in ka dan nuna ko wuya ko kai ko ciki sai ya sa hannu daidai wurin sai ya taba wurin sai ya taba yana laba sa ne ka laba sa ne kai kai ba ka ji duka kai ba ka ji duka la'ana laba sa ne ka laba sa ne ka zai taba wurin tukuna sallallahu alaihi wa sallam sai ya dafa wurin yana shafa wurin yana shafa wurin yana shafa wurin annabi ba zai bar wurin ba sai ka ji cutar ta shi sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa alihi sallam sau da aka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya gaida mara lafiya ya kusance shi kuma ya sa hannunsa mai albarka a daidai wurin da mara lafiya yake jin ciwo in ya sa hannunsa ya ce bismillahi min kulli da'in yuzika Allahu yashfika bismillahi min kulli da'in yuzika Allahu yashfika da sunan Allah ina roƙon Allah da sunansa mai tsarki ya warkar da kai daga dukkan cutar da za ta cutar da kai rashin lafiyar da za ta cuce ka Allah ya baka lafiya to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa gayyata ya je walima a kawo wa tafki a kawo gurasa shari'a miyar ta tsani saboda talaucin wanda bai ci walima amma wanda annabi ba zai sa baki ya sa baki tofar ba annabi bai taba sa abu a baki ko ya yi tsari ko ya yi yari kaji ko annabi ba zai ba zai ba zai tofar ba zai hadi ya ce sha ruwa ya ce Allah ya albarka Allah ya ce da kai ga abincin aljanna amma ba zai tofar ba sai ya ce alhamdulillah ya yi gaisa sallallahu alaihi wasallam amma kaga yanzu kaga ya ci ba da zai ce ba annabi bai taba yin haka ba wallahi bai taba cewa yaji yayi yawa ko gishiri yayi yawa bai taba kyaran abinci ba bai taba zagin dabba bai taba dukan bawa idan ya sa abinci a baki ya ci ya ci sai ya dauki ba sai ya sha sai ya ci alhamdulillah Allah ya ciyar da ke daga abincin aljanna ya sa abinci a baki ya ji gishiri yayi yawa wannan dai ne shi ba zai ci ba ya wuce sai dauki ba sai shi sai ce alhamdulillah Allah ce da ke daga abincin aljanna amma annabi bai taba sa abinci ya taba da shi bai taba yana bai ce kishi ya yi wa kariya ya ji kariya ya tsari kariya ya yi a ba annabi bane bai yin wannan sallallahu alaihi wasallam shi iya ko ta canza ko da launin ta ya canza ko ta yi tsari ko ta yi yari ko ta yi wari annabi ba zai tobar da shi har ma yana faɗa da kansa yana cewa lau uhiya ilayya qura'un la qabiltu wa law tuqitu alayhi la atabtu wallahi da za a gayyace ni walima ce kashin gwiwa ne kawai za a yi waliman da shi wallahi zan amsa da za a kira ni domin girmama ni akan kashin gwiwa zan amsa zan so inda ba na ma din nan ba kamar kafar rago kafar rago ka ji ko akwai nama a wurin fata ne kurum annabi ya ce wallahi da za a gayyace ni dan wannan da za a kawo hadiyar wannan kashin wallahi zan karba wallahi da za a shirya walima a gayyace ni kuma a gaya min walima ce amma kashin kafar rago ne aka shirya walima da ita ya ce wallahi zan zo amma mu yanzu ga kashi ya kai kuje ku duba gani me suka dafa ne wanda zai wanda wani ba zai je za tura ya kaji da kuma ka Allah ya kyauta to kaji annabi shi yana cewa lan udi ilayhi qura'un la qabiltu walau tu'itu alayhi la tabtu ko yana daga tawazuhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi tafiya kamar yadda muka faɗa sun yi tafiya shi da sahabbansa su uku suka yi samu wani zango suka zauna aka yanka akuya wadda suke tafiye da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an yanka sai dai daga ciki sai ya ce ni zan fide sai dai ku ya ce ni zan dafa sai Allah ya ce ni zan je ni wuce sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi wani ya ce kuma za ka yi ka zauna ka huta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ni ba na so a bambance ni da ni da abokai ko abokai na ne to da ka wannan ya ce zai zai zai yoki ce wannan ya ce zai je wannan shi zai dafa a wannan ya ce zai fiye ne wannan ya ce zai dafa an yi kuma ya kamata a yi zama ni ne zai yoki ce to haka wanda Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yake tafiye da al'amuransa yana sa riga mai faci ya hau jaki ba sai kuma yana amsa gayyatar mutumin da yake talaka mai rauni wanda ba kowa ba sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la yastaqbilu an ijabati da'wati al-amati wal miskin ولا يدعوه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. الله صلى الله عليه وسلم يأتي لمن دعا yana amsa gayyatar wanda ya kira shi ko ɗani ko bawa ko mai kuɗi ko talaka ko ko mai girma ko wulaƙantacce ko babba ko yaro annabi yana amsa sallallahu alaihi wasallam Hmm.
wa yaqtabu lil mawla Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin fushi ne dan Allah ba dan kansa ba ba dan kansa ba. ba dan kansa ba manzo Allah bai yin fushi kawai dan kansa haka kawai bai yin fushi dan kansa wa inna ma yaghdabu idan talikat hurmatullahi yana yin fushi ne idan aka keta alfarmar ubangiji sallallahu alaihi wasallam da annabi yana yin fushi dan kansa da ya yi fushi ranar da aka karya mar hakuri da annabi yana yin fushi dan kansa da ya yi fushi ran da aka same mahaifar tabba da annabi yana yin fushi dan kansa da ya yi fushi ran da aka kore shi a Makka. da annabi yana fushi dan gaza da ya fushi ran da aka kashe sai na hannu amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin fushi dan kansa an karya masa hakuri an fasa masa fata an fasa masa lebe sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma bakin sai na ce Allahumma hadi kauni fa innam la ya'lamun Allahumma gadir li kauni fa innam la ya'lamun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya fushi da kansa sai da ummul mu'minin Aisha Allah ya kara mata yadda tana cewa wa man takama rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tunkaha hurmatullah fa yantakimu lillahi biha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin fushi ya dauki mataki dan an taba shi sai dai an keta alfarmar ubangiji to anan ne fa za ka ga intikai kwarai kuwa yanzu ba da zama ke faɗi shi Ibrahim radiyallahu anhu mai hakuri ne ba ko me aka yi ce na ba su amma idan ka taba Allah ko annabi yanzu zai turo maka da risalatul muttaqin Allah ko basmala ba ku ba basmala ne an ka ciki to to to kaga wilata shi muhammadiyya ce haji ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam baya fushi dan kansa wa kana abadan nasi ya fi mutane sararin nisan tamfashi wa asra a muritan ya fi su kuma saurin yadda in ka taɓa Allah yin fushi da ka ba Allah sai dai sabani yin fushi wani yau an yi nuna fushi ne saboda an taɓa Allah ya taɓa Allah to ya duba bai zama da aka bari ba ita gaskiya ƙarya ne kawai mafi yawancin fushin ba fushi bane ake yin shi dan zafin Allah fushi ne dan wata manufa kawai so Allah ya raba mu da yin fushi ba dan Allah ba sannan manzo Allah bai taɓa aibanta wani ne ba bai taɓa yanke alaƙa da wani dan kawai haka kawai ba bai taɓa yi ba bai taɓa yin jaza'i ba sallallahu alaihi wasallam yana karɓar uzuri in kai masa abu ka zo ka faɗa ga ya ya rasulullahi da dalili ce na yadda ba zai bar ka je kai taran zuwa ba annabi ne ba duk abin da kai ko mun girman abin ka ba da wani zai karba sannan manzo Allah bai taba zagin wani ba ko da ko mutumin ya yi abin da ya kamata a zage shi sai dai ya shirye da shi kawai wa ya gababu lil maula ila la haqqiyar tinan wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin fushi ne an taba Allah tabaraka wa ta'ala domin shi ne akmalul mu'mini da imanin shi kuma ya faɗi a man ahabba lillahi wa abgaba lillahi وأعطى لله ومنع لله فقد تكمل الإيمان to manzo Allah shi akmalul mu'minin to da ka waya gabahu lil maula ma'ana yaskhadu bi sukhbihi wa yarda bi ridahu shi ne waya gabahu lil maula annabi yana yin fushi ne da fushin Allah yana yadda da yadda Allah ila al-haqqi yarji'u yarji'u ila al-haqqi fi jami'i aqwali wa afali wa ahwali maganganun manzo Allah suna koma zuwa ga Allah halayen manzala suna kuma ga Allah tabaraka ta'ala haka nan ayyukan manzala sallallahu alaihi wasallam suna kuma zuwa ga Allah abun nufi shine soyayyar annabi da kiyayyar annabi da fushin annabi da yaddar annabi da fuskantar annabi da juya bayansa yarji kulluhu lillahi hubbuhu wa hubbuhu sukuduhu wa ridahu ikibaluhu wa itbaruhu yarji zalika kullihi lillahi tabaraka ta'ala sallallahu alaihi wasallam
na'am
wa lam yatawarra manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin kiyamar cin halal ba wannan ya tawara bai taba yin kiyama ba an halalin daga barin cin halal bai taba kiyama ba an halalin an halalin daga wurin cin halal ka san idan mutum ya zama sufi ko ya zama zahiri ko wani irin na da kamun bayyana sahihin faida sai ga mutum wani shi ba zai ci irin ta masa kuskus ko shinkafa da kaji ka gane ku irin zahidan da zai je menene wannan kuma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan shekaru 30 a dauke shi a dauke shi a bincin sarakuna shi ganye yake ci da bawon kabewa haka ne ko tabo yake matsewa ya sha ruwa ka ji ko abinci ko sai dai kan zo rigan ko sai dai tsumma har ma an tambaye shi wani aka ce masa wai baban ka ya fi kowa gudun duniya amma kai kuna irin nasara kuna kake sa ya ce walidi qaryata bil wara'u an adlaka lil ilmu to ka gani ko shi ne har ma zai yi wani ce kai ko ne aka ka san a wurin za ka fara ganin tarfa shugaban kasar su ma zai mutu kai tarfa daga ɗakin shi motar sama shugaban kasa ya taɓa ara a wurin sa babban ya zuwa mutu khalifa ya fara ganin rediyo ka ko kuma shi ya bada fatawar ai karatu a rediyo har ya rubuta littafi an raddu alaman an karatu lafi fi radiyo saboda wayewarsa sai aka ce masa aka maka la ya ya da waliye da su baye da su gaye da zai sai ce sun manta ne ya ni na zo ne in tana musu aka ce ne za ka tana musu ya ce kwan man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min ar-rizq qul hiya lil ladina amanu wa ana minhum ba shi ke ba lil ladina amanu wa ana minhum to haka yi walau hala walam ya tawarra an halalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa wato kyamar cin halal ba walau hala ko da ko wannan abinci na halal ya yi daɗi har manzon Allah na cewa man tawarra an halal waka a halal duk wanda ya yi tsayin cin halal wallahi shi ya faɗa cikin haram wani kuwa ko su waɗannan zahidan na da da da ba sai dai a ce Allah ya gafarta musu mutum ya dinga yin abubuwa ko wanda saboda tsabar gudun duniya ma da tsabar ta ibada da ya ji kikuli a tsamar kai kuci da ya ji ba kuma Allah ce wala turku bi aidikum ila tarka kage shehu ne ya zo ya gyara ya gyara ya gyara ya mai da abin ya zama daidai so kai kuwa to shi ne ke ga mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yatawara al halali bai taba kyamar cin halal ba ya ma ce duk wanda ya kyamaci halal to zai fada cikin haram sau da shehu haka shi ce wanda zai tawarra an halalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba kyamar cin wani abu na halal ba walau hala walau hala kuma koda wannan halal din yayi dadi shine walau hala koda ko wannan abinci na halal yayi dadi idan abincin na halal in abincin na halal ne ko da naman dawisu ne ko da naman talatala ne ko da in kuma abin sha ne ko da abin sha din ya yi zaki ka ji ko abinci ko ya yi daɗi in na halin ne annabi zai ci abin sha ko ya yi zaki in na halin ne annabi zai sha sallallahu alaihi wasallam Mm.
walam tulfihi amma kuma duk da haka ba a taɓa samun manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam yashfa'u ya shifa'u ya cika cikinsa tantan fi ghalibil waqti a cikin mafi rinjayen lokacinsa a duku sai da aisha ta ce lam yamtali a jawfin nabi sallallahu alaihi wasallam shib'an qat tumbin annabi bai taba cika da abinci ba ko so da yara ne sallallahu alaihi wasallam
tumbin annabi bai taba cika da abinci tumbin ko so da ba a rayuwa sallallahu alaihi sai da aisha fi galibin waqti a cikin mafi rinjayen lokacinsa kuma wannan ya fasta shakawa ila ahli bai taɓa kai kukan talauci zuwa ga wani kodin ma ya ce da Allah a kira mu wani kaji kaji gida ba ba labari in ka ga ya kira wasu to wani abu ne za a yi babba wanda ya shafa Allah amma ba ya kira in yaji ne zai ba su hakuri ce ku yi hakuri mu ma haka muke muke muke muke muke hakuri har ma yana addu'a Allah mu da rizqa Muhammadin a Allah mu ija'al rizqa ali Muhammadin kutan Allah ka sanya arzikin abincin iyalan annabi abincin yau. Allah mu za ka ba mu abinci ka ba mu da yau gobe kuma sai a ba mu. amma suka ba mu abincin shekara har mu manta da wani yana jin yunwa Allah ka sa kullum sai mun nema da yadda almajiri ba za samu ɗiban ba shi sa ka ce da Fatima ta fi kowa ta sayin almajiri amma ta ka ban cire ma kowa ba duk duniyar Allah min tun daga farko har ƙarshen ba a yi mai tausayin almajiri kamar sai da Fatima ta zaha kamar yadda babanta babu mai tausayi kamar sa to haka ne ba saboda yadda ta taso ke training da aka yi mata ke manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake يا ربي يا رب يا ربه يا صبر وكن مجيزا لنا يا واحد الاهل يا بر يا وتر يا عين المراد اجل يا من لا له شفع كلا ولا ولد اجزك بيتا فرش كربه ابدا يا من لا شبيه له وقر ولا ند انت الجياس لكل خائف وجل يا رب يا حق يا من لا له ند فرج لأمة خير الخلق كمهم ولا ينالهم نسب ولا عسل آمين بالمصطفى المجتبى المختار سيدنا محمد الطاهر الأنساب يا أحمد آمين.
صل وسلم على خير الورى أبدا محمد آل أسابي سند آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آمين.
ناصر الحق بالحق آمين.
والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله هذا القدر من دار العليم آمين.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله
mai ƙara lafiya